نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين ليالي من وطن ربيع الأول جراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي هدود أربعين شدة وأن يريد عشرين هدود da watan tara shekara ta 2020 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'una haditha wannan shi ne darasin mu na goma za mu tashi a kan hadisi na tara malam ya ce al-hadithu tashi hadisi na tara an abi hurairah an karɓo shi ne daga abu hurairah shi ne sunan da aka san shi da shi alkunya ce tashi abin da ake nufi da huraira ita ce ɗan ƙararrawar musa ɗan musa ɗan ƙarama ita ce huraira da larabci babba kuma ana ce mata hirra alhirrat babban musa kenan ɗan ƙarama suna ce mata huraira abin da ya sa aka kira shi da wannan suna saboda yana da wata ɗan musa ya ƙarama ƙaramin musa wata rana manzala ya gaishe da ita ce mai ya arahir ya kai mai musa daga nan sunansa ya bi shi an ce yana son ta wani musa amma na dai Allah ya haɗa shi da Allah ya haɗa jinin shi da son musa kuma yana kyautata mata baya barin ta da yunwa ci da ta yake sosai sunan ya na kwarai kuma shine abdurrahman ibn sakh abdurrahman dan sakh shine sunan ya na haihuwa sunan zani abu huraira ba suna ba ne abu huraira alkunya ne ba ban kaza amma sunan ya bisa ga zance ingantacce akwai maganganu masu yawa wajen magana 20 da wani abunin sunan shi wasu ka ce sunan shi abdullahi wasu ka ce sunan shi abdulaziz wasu ka ce sunan abdushams sunaye da yawa malamai suka ce ingantacce ciki shine abdurrahman dan sakhar ad-dausi dan kabilar dausi wata kabila daga cikin kabilun larabawa na ce mata dausi don cikin wannan kabilar abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina sai da aka shekara bakwai abu huraira ya musulunta ma'ana shekara goma sha shekara ashirin daidai ana musulunci shi ne musulunta saura kiris annabi ya rasu da shekara uku ya musulunta kuma ya zanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta neman ilimi dare da rana ba ya zuwa ko ina so yake samu karatu kuma ya same shi kullum yana masallaci ba ya da aiki ne ba ya da sana'a zanne yake cikin masallaci yana ta neman ilimi in ya ci yin karatu in ma bai ci bai karatu wani lokaci ma gorara ko ya tashi ba ya saboda yin ba ya tashi tsaye jikin shi ya galabaita amma kuma bai taba shi da karatu bai yi yake kyau bayan ya sai daɗi abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya dora shi a matsayin gwamnan Bahrain Bahrain yanzu kasa ce ko daga cikin kasashen Laraba sananniya mai kuɗi mai arziki da lokacin gwamnan wannan garin aka lokacin gari ne ba kasa bane aka samu matsala sai na umar ya sauke shi daga shugabanci daga baya komai sai na umar ya gani ya ce mai da shi ya ce a baya su ya ce wanda ya ya isa dama karambani ya kai shi kuma inda bi baya aka yaka ya ce a yau na ya sana'a ko ya aikin da za a ci da iyalin shi ya isa kawai kuma samun hari daga za su gaba da su abu huraira radiyallahu ta'ala anhu fi sallaci da na aisha radiyallahu anha da ta cika da tarasu shi ne mata sallah tsakanin da ita bai wuce shekara biyu ko ta riga ya rasuwa abu huraira duk cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su yawan hadisai domin yana da hadisi dubu biyar na yawanci daga manzo Allah ne dubu biyar da ɗari da saba'in da hudu yana hadisan da ya rawaito kusan hadisi dubu ɗaya da nawa dubu biyar kusan dubu biyar da ɗari hudu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani sahabi da zai rubuta su hadisai to kuma bayan shi to ran hadisi daga mai dubu biyu sai mai dubu daya sai mai dari tara haka dai shine kololuwa shine karshe abu huraira ya rasu shekara ta hamsin da wani abu ko dai da takwas ko da bakwai kuma kabarin shi yana nan a cikin makabartar madina wadda take dab da masallaci kabarin shi yana nan sanannen kabari ne sai dai saboda gudun kada shi ana roƙon kabarbura ana lallaba su ana roƙon su abinda ba mu iya bada wasu Allah ke sa da aka boye kabarburan su amma su masu gadin duk sun san kabarin kowa cikin sabon mun da dole ba za su gwada ma sai sun san ka fahimci ina tauhidi ya sa gaba to sai su nuna ma wannan kabarin wani ne wannan kabarin wane ne wannan kabarin wane ne wannan kabarin wane ne cewa da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ma na'aytukum anhu duk abinda na ne ku da gare shi fajitani bu to ku nisance shi mana magana ɗaya kawai in na ce ku bari kawai ku bari in na ce kakku yi to kakku yi shi hani haka yi kakku aikata shi ko yaya ne ko da kaɗan daga cikin hani ɗin kakku aikata shi hani haka aka tsara shi in aka ce kakka ya hutu shi ke mun kakka malamai suka ce wannan hanin hani ne na haramci shi yake magana hanin da aka haramta wa mutum domin hani kala biyu ne akwai hanawa ta haramun akwai hanawa ta makaruri abinda aka ce ma ka bari in ka aika dashi za ka samu zunubi in ka bar shi kuma dan Allah zaka samu lada to shi yake ce ma haram shine wanda za a ce wa kakkai kakkai shirka kakkai zina kakkai sata kakkai zalunci kakkai ha'inci kakkai cin amana kakkari na mutane kakka wulakantar da su kakkai izgini ga mutane duk wannan haramun ne in ka bar shi zaka samu lada in ka yi kuma zaka gaba da Allah to akwai kuma hanin da yake na karanci ne makaruhi ne aikata abin in ka aikata Allah ba zai kama ka da zunubi ba in ka bari kuma haka ake so in ka bari zaka samu lada in ka yi kuma za ka samu ba ka samu zunubi ba da shi ake ce mami makaruhi to kenan hanin da aka ana kakkai kwata-kwata shi ne hani na haramun shi da wanda ba a so koya ya kai saboda koya ya kai shi sai Allah ya kama ka da laifi koya ka bari kuma sai Allah ya baka lada muna ganewa ko saboda shi hani ba ya da wani sashi ba kamar umarni ba ne ma ka ce gabar abincin ba ka ce bari kaɗan gidan kaɗan ci kwana yin kaɗan a ce karka sha giya ka ce bari kaɗan sarfa yin kaɗan duk ɗaya ne da mai yawa da yanka da duk ɗaya ne a ce karka sha wiwi daga wani ya nada ka ce bari kaɗan yi tuka guda ka shi ne shi ne yin shan abu shi amma dai kai guda za ka tsofa ka yadda ba da kai da shi ba ba ku da bambanci duk kun yi haramu muna ganewa ko kuma karya ka zo ka zuka ta ta gwanda biyar ta yi shuru ka ce ta isa haka kamar wani ya ta minti goma da tsarin shi duk ne wuri haka don makarita ne saura ka da abin da aka ana koya ya dai kakka aikata shi to kawai kakka aikata muna fahimta ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma amartukum bihi kuma abinda na umarce ku da shi fa tu minhu mastata'tum to ku zo da shi gwargwadon iko yadda kuke iya in kana yin shi duka kai in ba yiwuwa ka aikata shi duka to ka aikata sashi amma ka samu ruwa alwala ba ya isa ruwa ba ya isa malamai sun yi sabani a kan ta samu ruwan da ba ya isa ta a wannan yaya za ka aje ruwan za ka yi ne waje ka yi taimama ko ko alwalla za ka yi inda ta tsaya sai ka yi da taimama wasu suka ce yi za ka yi inda ruwa suka kare sai ka yi da taimama wasu kuma suka ce a ajiyewa za ka tun da ba ya isa ka sai ka yi taimama duk wanda ka yi ka yi wa ma amartukum bihi fatu minhu mastafatu in ka yi da ruwan ka yi da taimama ka yi gwargwaron ikon in kuma ka yi da ruwan ka yi taimama kai tsaye gaban ruwan tunda ba sai sa shi ma ka yi tsoron Allah gwargwaron ikon muna fahimta ko ko kuma ka zo da ruwa za ka wankan janaba ruwan ba su isa me ya kamata ka yi abin da ya kamata kai kamar yadda kai na wannan shi ma ka rata ko kuma lokacin zakar kono mutum ya samu rabin muri rabin sa'i ya samu rabi ba ya za'i arabi suka ce sai ya yi zakar shi ta kolo da abin da ya samu wanda bai yi da kai abu ba ya yi amma shi ke da Allah ba zai tambaye shi kuma Allah ya san ya yi bakin abin da yake yi yawa da ka shi ma Allah zai ba shi ladan mutumin da ya zakar kolo cikin ya saboda ba ya da abin da ke gare shi ya bada kuna ganewa ko duk wanda yana shiga cikin wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku da shi fa'atu minhu mastata'tu ku zo da wannan abun gwargwadon iko na ce ku yi sallah wanda Allah ya ba mu umarni mu yi sallah ko yace sallu kama ra'aytumuni musalli to sai na zo sallah ina da wando ba ni da riga kuma wajibi ne in rufe jikina wurin sallah ko wajibi ne in ka zo sallah ka rufe jikinka musamman wurin da yake wurin alwala a wurin al'aura to shi ke ka samu wando ka ga wando ba zai yi ma duka sai ka yaya ko kai sallah da wandon ko kuma kana da wando ba ka da riga sai kai sallah ka da riga tattakullaha mustafatu ta zo da yin sallah yadda ka sami iko in san samu ne da riga da wando to ga riga ba wando ko ga wando ba riga idan suka yi sallar ka haka nan in riga tana yi wa ka zazzaro ta ka bido ta ga kugun ka ka ribe ma al'aura shi ke nan haka ma ya kamata ka karma ta kamar warki shi ke nan suka yi sallar cinyar ka ga hili cibiyar ka ga hili ba yadda za ka yi ba ga wani lokaci ma kama take kai sallar cutar ba suntur ta kai bakin ruwa kana wanka barawo ya zo ya kwashe kayan ta samu wani lungu ta kuma kana ta wankanka duk kayan da kayan ka gaba daya barawo sai zo ya kwashe shi ne ganka ba ma sun yi zuwa da kayan mai yadda ya ta yi shi sai da ka kare ke wanka ta zo kai ta jira kai ta diba kai ta kuwa ba wanda ya amsa maka inda kana boye ba wanda ya ganka kenan sai ka yi arwallar ka yi lokacin sallah ya gari da yi sallah tsirara ƙa'idar za ka yi zama da tsirar ciko ko ka shigo gari tsirara hakanan za ka yi ta zama allah ya biyu maka wani ka gani da rikin ka yi ta zama hakanan sai ka yi sallah kakka waiwaya kawai ka ta sallah kakka ce wani na can da hannu ba mai ganin sai allah ma hancin ka yi sallah ka ta yi Kana gane wa ku? Ko kuma mutum janaba ta kama shi babu ruwa ko kaɗan, ko kaɗan ba ruwa. Shi ma yana cikin wa ma a marta kun bihi ba to biyu masta fatu. Janaba ta kama ka sai ka yi taimama ka kawai. Da janaba hakan Ko ka yi bawari ba abin wankewa ko ba wurin gogewa. Ba kara ba duci ba takarda ba wasu kuma da za ka sharewa. kawai shi kenan sai kai sallar ba wani bango da za ka ko wani ici cikin sahara ka ki kawai dajin Allah ne ga yanan kawai sai kai sallar ka rabi da ya tsarin ka kai taimawa kawai ta yi din yana cikin wa ma amartu kun bihi fatu minhu mastafatu don abin da na umarce ku da shi to ku zo da shi gwargwadon iyawa kakka ce ba kai a ka zo ka yi abin yadda kake iyawa muna fahimta ko ko kuma sallah ce a yi ta sai kai ko ba ka iya ba saboda ba ka da lafiya kawun ka ba su yi rimi ba sai kai sallah ya sai ka nemi gidi ka gingina da mishi kai sallah ba don haka taso sai ka rabu ka gidi har sai an kare sallah in kuma rabuwan ma ba ya yiwa ginin yana yi turu ka faɗi sai ka yi zanne kai sallah ka in ka yi jayi saboda ba ka yi ba ka yi jingina kuma ba ka yi tsayuwa in kuma zaman ba ya yiwa sai kwanci sai da kwanci da kwanci daga nan za ka zan kana da yi jami daga nan an ce Allahu akbar da za ka ce Allahu man ce sami Allahu liman amida ka ce sami Allahu liman amida da ko ka ce rabbana wa lakal in an ce Allahu akbar da za ka ce Allahu akbar in an ta zo daga sujjara Allahu akbar a kare sallah kana nan kunci yadda kake iyawa muna fahimta to duk ibada haka ne da azumi shi ma haka ne yadda kake iya shi haka za ka yi ko in kuma ya gagare ka sai ka barci Allah ya samu dace amin wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum abinda nace ku yi to ku yi shi yadda kuke iyawa shi ne ma'anar hadisi haka in cewa ta kama baka samu abin da za ka ci da iyalinka cikakke ba ko kuma dabbobinka yadda ka samu sai ka basu ba abin da yake san iyalinka sai kilo na shinkawa ko kuma sai rabin tiya na hatsi ko na masara kike ci da su baka samu ba sai ka samu ne muka samu rabin rabin jiya suka ce ga yadan haka nan su kan rubuta a ci haka kowa dai ya ɗansa wani abu cikin cikin shi a yi haƙuri ko ba ƙoshi ba ya haƙuri abin da kake yi a wasu ba ka cewa da ka ba su su ci ba su ƙoshi ba gara ma ka riƙe kayan wajibi ne ka ci da su to kuma gwargwadon yi kwantara ka ciyarwa ba za ta sun da gari ka ba matuƙar dai kana da gwargwadon abin da za ka ba su ko kuma mutumin da kafara ta kama shi karantuwa Allah subhanahu wataala ya ce fa yut'amu asharati masakina ko ciyarwar shi shine miskini nawa goma ko kuma tubatar da su in ka yi rantsuwa kana so ka yi kafara to shi ne sai ka ci da miskini goma ko kuma ka yi masu kwamfure goma na ka ka ɗauko ka rarraba musu matsakaici cikin kayan ka to in babu sai sai mutum biyar za ka yi ci da ko shidda ko gaba sai ka ba su muna ganewa musamman ba ka yi azumi ba ka da lafiya kuma ka yi rantsuwa da shi kenan ka samu na mutum shidda ko biyar sai ka basu shi kake iyawa jayi ko kuma ba ka da abincin da za ka basu amma kana da kayan da za ka basu kuma mutum bakwai ba su cin ba su iya kaiwa kwamfani goma ba sai ka ba mutum bakwai da shi kenan ka kare muna fahimta ko ko kuma bawa da aka ce ka yanta bawa da tahriru raqabatin min qabli an yatamasa a wurin mi a wurin kafara ta mi ta zihari kafara ta in ka kamanta mahaifiyarka da matarka in kana so ka koma mu'amala aure da matarka to shine ka yanta wayan bawa abu na farko mataki na farko kenan to shikenan ana sai da bawa jikka ɗari biyu sai ka samu jikka ɗari to kaga ba ka iyawa kenan wannan bai shafe ka ba sai ka yi mi sai ka dawo zuwa ga abin da Allah subhanahu wataala ya ce musu ya musharaini min qabli an yatabasa sai ka yazumin wata biyu gabanin ka kusance iyalin naka fara dai wannan hadisi kamar ka'ida ce babba daga cikin ka'idodin addinin musulunci hadisi amma ka'ida yake karantar da mu karkashin shi za a yi ta buga misalai duk abin da Allah ya ce a yin ba ka yawa to sai ka zo da shi gwargwadon iyawanka duk abin da Allah ta'ala da manzanni suka saka ka aikata in ba ka iya aikata shi to sai ka zo da shi gwargwadon ikonka kaga ya zama to tamkar ka'ida ce daga cikin ka'idodin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma laka alladhina min qablikum man qablakum hum manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma alaka alladhina man qablakum abinda kadai ya halakar da waɗanda suke gabanin ku al'ummomi na Yahuda da Nasarawa waɗanda Allah ya turo musu annaba da manzanni abinda ya halakar da su kathratu masailin yawan tambayoyin su yawan tambaya yawan tambaya wani lokaci matsala ta addini akwai mutumin da zaka ga yana yawan tambaya amma duk abin da za a yi tambaya ba abu ne da yana ta da aiki ba kuma ba abu ne da zai wane shi ba ita wasu tambayoyi irin ko don ya kura malamai ko don ya ga malami ya sani ko bai haka kawai abin ba ya da wani wane shi ko rayuwa shi to irin shi yahuda da nasara suka rage ma annabawansu me yin haka hallaka yake muna fahimta ko yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma alaka alladhina min qablakum abinda ya halakar da waɗanda ke gabanin kathratu masailihim yawan tambayoyin su malamai suka ce tambaya addinin musulunci kashi uku tambaya ta farko shine mutum ya tambayi abinda zai gyara mashi addinin shi tambayar da jahili zai game da farillan addinin musulunci ko farillan wala ko farillan wankan jaraba ko farillan sallah ko farillan azumi haka ne abubuwan da suna amfuwa cikin rayuwar mutum yau da gobe yana yin su ko kuma mutum ya tambayi abubuwan da hukunce-hukuncen azumi kaga yana yin shi wannan tambaya tana da mahimmanci kwarai wannan tambaya ma wajibi ce kuma tana ɗaya daga cikin neman ilimi domin neman ilimi a cikin shi akwai tambaya akwai sa littafi gaba gaban malami malami ya san koya ma yana wani kana wani haka iya sannan kuma akwai tambaye shi akwai wanda ba da lokacin zannawa gaban malami ya koyi karatu amma yana da lokacin ya dan wurgo lokaci bayan lokaci wurin malami malami tambaya muna gari wa ku shi zaman dala ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne farilla ne tilas ne akan dukkan musulmi ya nemi ilimin da zai gyara mai addini ka zo kana tambayar farillan addini kana tambayar tauhidi kana tambayar aqida kana tambayar yaya mutum ya kamata ya kasance da shi da Allah ya kasance tare da manzon Allah ya kasance tare da addinin shi wannan tambayar wajibi ne duk abin da shi ne maka duhu in baka tambaya ba ka saba ma Allah mutanen na cikin daji ko ka halakar da kanka to kaga wannan tambaya ta zamanto ta zamanto wajibi kamata mutum ya shiru ya kyale ba shi yasa Allah ya ce fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba Abdullahi na Abbas ya ce na kasance an bani harshe mai yawan tambaya lokacin da yake neman ilimi kuma an bani zuciya mai yawan hankali duk wanda ba ya tambaya ko da yana neman ilimi to akwai ragowar ilimi tare da shi ba yiwa ce da abin da ake karanta ma kana gane a ce gaba ɗaya ka gane sai ka samu waɗansu abubuwa baka gane su ba to in kai shiru baka tambaya ba ka cuci kanka wannan abu haka zai tsayawa har abada har tsuwanka ba za ka gane shi ba to kaga tambaya irin wannan ta zama turi tambaya ce ta wajibi saboda tambaya ce da za ta gyara maka addinin ka in baka yi ba to ka kwari kanka akwai tambayar da mutum zai ita ce tambaya ta biyu ita ce wadda mutum zai don ya fahimci addinin musulunci ba wai don ya yi aiki da abin kai tsaye ba ba wai aiki ne za zangi ba saboda wata rana yana fatan ya zama wani abu shi yasa yake tambayar wannan abu ladda ya kai gare shi ya san ya za mu'amala da shi kuma mutum ya zaki tambaya alƙalanci yadda ke alƙalanci shari'a cikin addinin musulunci mutum ya zaki tambaya yaya zai yi shari'a tsakanin mutum da mutum tsakanin namiji da namiji ko tsakanin namiji da mace ko tsakanin miji da mata ko tsakanin ɗa da uba ko tsakanin makwabci da kai ta waɗannan tambayoyi na alƙalanci saboda mai kana fatan wata rana ka zama ne ka zama alƙali saboda ka kama hanyar yin alƙalanci ne karatun alƙalanci da ke koyo wata wannan tambayar tana da muhimmanci ko kuma kai ka tambaye da ake fatawa kuna ganewa fatawa ka yi tambaya yaya ake yin fatuwa saboda fatuwa ilimi ne mai zaman kashi ilimi ne da za ka farko ba kowa ke fatawa ba muna ganewa ba kowa ke yin fatuwa ba fatuwa ta sha bamban da tambaya ita tambaya ana tambaya abubuwa ne na yau da gobe da suke faruwa ita kuma fatuwa ana yin tare akan wasu abubuwa da suke faruwa manya-manya wanda ba wanda yake magana kansu sai babban mare ba kowa ba ba kowa za ka kira ta ba ce yana da fatuwa ba kai ma ba kowace magana za ka kira ta sunan fatuwa ba fatuwa alamari ne babba wani abu ne da yake faruwa wanda zahirin qur'ani zahirin sunna babu shi da kaga malamai manya waɗanda suka san qur'ani da sunna su sun san ina za su je shi don ka tambaye su to sun sanya za su baka amsa to irin wannan mutum yana yin tambaya saboda fatawa ilimi ne mai zaman kashi akwai mufti wanda yake ce mai mufti galibi mufti guda ɗaya ne a cikin ƙasa shi kaɗai ne mufti kuma in yayi fatawa ta zanne kuma da ƙasashen laraba duk suna da waɗannan mufti-mufti din suna da shi ba ka irin nama ba nama nan nan je kana yi kai yana yi baka bata kuma ka wace da ita yanzu wani ya gaya maka ya aiki da abin amma ta can ba yi ba saboda kasa ta rantsar da shi kuma duk malaman kasa karkashin shi kuma shi ma bai yake hukunci sai tare da mataimaki yana da mataimaki na ɗaya yana da mataimaki na biyu yana da mataimaki na uku yana da duk waɗanda yake aiki tare da su don abubuwa suka samu to yana zanna tare da su a shiga cikin ƙur'ani da sunna da littattafan da malamai suka yi bayani a gano menene hukuncin wannan abu kowa ya kawo ya sa ya ba kowa wata biyu ko wata uku ya ce kowa ya je ya bincika a dawo a zanna kowa ya karanta binciken da yi akan wannan matsalar guda wanda ake so a gaya ma 'yan ƙasa abin da da kyau ko ba da kyau aka zo kowa ya karanta binciken da yi kowa ya karanta yana saurare in kun kare sai ce to shi gana shi domin da ya yi su karatu da ya yi su ilimi ce to bari ku sai karanto na shi a ce a lalle Allah ga ta fadin naka yayi na duka na sai a sa gashi ai sun yi daga yau wannan abun ba ya da kyau saboda malam ya ce ba ya da kyau kuma ga dalilai ya hudu wannan abu yana da kyau daga yau kowa ya je ya aikata kaga wannan shi ake ce fatwa in kana tambayar da ake yin ta ba laifi bane saboda kana fatan wata rana in ka samu kanka irin wannan matsayin ka san yaya za ka mu'amala da abubuwan da suke faruwa sababbi to tambayar wannan ba laifi bane wannan ma malamai suna sanya shi a matsayin wato farilla ne na kifaya farillan kifaya ne saboda Allah ta'ala ya ce فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون yanzu duniya ce ta zama wata iri kowa neman suna yake yi bai kamata ba kuma addinin musulunci ya zama to a gari guda muna da masu tambayoyi da amsa suna da yawa kan wani sai kawai sai shiga radiyo ce ko wanda yake da tambaya ya buɗe bugu kawai wannan ba daidai ba ne wannan ba da biya ce ya kamata a ce aikin musulunci kowa ya iya shi a komi yana da ƙa'ida yana da ƙwararru a cikin banda addini addinin ma na shi kowa ya iya shi kuma ka san bayiwa a ce kowa ya addini bayiwa a ce kowa ƙwararru ne cikin addini ka san ba gaskiya ba ne amma dai ilimin mukan zamani gaba ɗaya kowa ya ta akwai ƙwararru a ciki ko ba haka bane kuma yana da ka'ida yana da dokoki waɗanda suke ƙwararru cikin abin suna kin fita shigo gonarsu an sun ja kunnen ka ka ƙara ba fagen ka bane me yasa saboda ba san ka ba cikin fagen sun san duk wanda yake cikin kai ba san ka ba ya haka ne saboda ba na ka bin kan tsari in suka ji ka kara su kara jin firman ne na uku ka ji kira kuma za su tsaida ka ba amma za su hada ka da masu masu ka za su tsaida daga yau in kuma ka kara to da abin da ya sami kai ka zama kanka amma addini ba ya da wani addini haka mashi haka ne cewa za a yi ana wajen addini ke yi ake da addini masu addinin ma ana kama su ana masu hukunci kuma wannan shi ne wani shi addini ya zanna lafiya a bar mu masu abu su ya abu su duk wanda ya dace a bar shi ya abu shi duk wanda bai dace ba da Allah kai yi karanta mutane na gaugawa suke su yi maka su mutan malamai me na gaugawa duk abin da aka yi ma gaugawa ba za a samu shi Allah ya kiyaye amin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ala falyu'allimu ash-shahidu minkum al-ghaiba Manzala ya ce wanda ya zo a cikinku a hajjin bankwana manzala ya rage mana haka. Cewa duk wanda ya zo a cikinku wurin aikin hajjin nan ya saurari hudu ba ta ya gaya ma wanda bai zo ba. Kaga wannan da yana shiga cikin tambaya wadda take mai kyawu. Tambaya ta uku shine mutum ya zaki tambaya abin da bai taɓa faruwa ba. Kamar yadda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam waimir al-ijlani yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah menene hukuncin mutumin da yazo ya samu wani da matar shi manzo Allah ya kani ya sake dawowa ya ce ya rasulullah menene hukuncin mutumin da yazo ya samu wani da matar shi shin kyale shi zai ko kashi shi zai manzo Allah ya kani sai da yaso hukumu manzo Allah ya kani da ya gada yanki ba a musa ya ce ya rasulallah wannan abin da nake tambayar ka an jarrabe ni da shi Allah ya ce to yanzu akwai amsa haka kana tambaya in ya faru ya duka ne ku sana ga damin da bai faru ba ire-iren waɗannan abubuwan bari tambaya in ya faru ya za a yi bari ya faru malamai suna nan da ya faru sun san me za su gaya ba kuna gane wa ku to irin waɗannan tambayoyi ba su da kyawu ka tambaya abin da ba zai faru ba bai taɓa faruwa a cikin rayuwarka ba ko ba zai faru ma a cikin garin ku ko kuma ka zanki tambayan wasu abubuwa waɗanda in ma an gaya maka ba karuwa za ta yi saboda sanin su addini ne amma in baka san su ba rishin sanin su ba zai cuta addinin ka ba amma ka tambayi wai duniya shekarar ta nawa ko ma ba za a ko a waro da tokiya har ba ta fa'ida da gandun shekarar ta nawa kuma nan gaba shekara nawa za ta muna gane ba wannan tambayi ne waɗanda ba su da amfani ba su da amfani amfaninsu sai ka san farille gaba daya in ka san farille gaba daya to shi ke da sai ka zo ka san ikoninsu inda abin da ya kamata ka sani ka sani daga gaba waɗanda abubuwa ne irin na abin nan kayan dani ne kawai in ka ga mutum na neman nama ai ya ci ku ko ba gaba in ba ka yi kari ba kari goma sha biyu ta yi ka ji mutum na lahin marmarin nama ne na ya kari baki na sai lami yake nama shi ko bai kari ba ka san ba yi yawa ko amma da kaji mutum na cewa ina ake samun tsini na Allah na yake sai da kilishi da ya ce ya koshi to haka waɗannan matsalolin na addini su irin waɗanda sanin su ba ya ƙara maka komai a cikin addini to in ka ga mutum yana tambayar su ga mutanen da to ya koshi da ilimi sun ce bari da leka wani bangare zama bai za a sani ce to kai yanzu baka leba ko ba abin da ka sani muka zo kana tambayar wawace mace ce ya annabi kauna annabi mijinta annabi ka za ka ka yi auren ta za ka yi koya kai duka tambayi ki to Allah me farillan sallah me farillan Allah sai ya shi amma kuma yana tambayar ita wannan mace kuma an yi da nan da shekara wajen dubu uku da suka wuce ta wuce shi ke nan zaka yi kaga da baka santa ba ba karɓi sallar ba ki karɓa sallar ka ko ba ki karɓa azumin ka sadaka ba abinda wanda ka yi ma Allah Allah bai karɓa ba saboda baka san kowa ce ba ke na addinin ka garau yake amma da baka yi sallah ba baka san ikhlasi ba baka sani dan Allah ba kaga Allah ba zai karɓa ba saboda dole ne ka san wannan Raka haka tambayoyi suke tambaya mai fa'ida ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya tushe sa manzo Allah wallahu alaihi wasallam yace wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum wa la tas'alu anha Allah yayi shiru daga wasu abubuwa saboda tausaya mu ko kuwar tambayar su dare su kawai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'uni ma taraktukum ku kyale mana abin da na na bar muku ta abin da ba ku kaji na wani da kuma ku kyale shi ai na san da shi amma jaye jaye yana iya sa abin da ba dole ba a maida muku shi dole ke sa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun bari yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane lalle Allah subhanahu wataala ya wajabta muku aiki haji ku je ku yi aikin haji ba shi kenan ba an ce ku je ku yi aikin haji sai ku je ku yi sai wani mutum ya ce ya rasulallah a kulla adu kana nufin duk shekara mu je mu aiki haji manzo Allah ya kyale shi ya rasulallah nace tambaya nake duk shekara sai mun yi manzo Allah ya shi ne kyale shi manzo Allah ya ce da za ka ci gaba da tambaya ta ba ni ba ka amsa saboda da na ba ka amsa da ta zama wajibi kuma in ta zama wajibi ba ka iya in zama haji wajibi ce gare mu ya za a yi duk shekara duk shekara sai an rubuta an barbara ni mutanen yabar su wasu rumfura su bar yabar mutanen kano ko ina da a tafi kowa sai ya tafi duk wanda ya balaga sai ya tafi ko da kuɗi ko ba kuɗi da ya ba kuma mutuwa za ka sai kari ka dawo manzo Allah ya ce ka ga ba kuɗi a inda ta zama wajibi ni shekara ba kuɗi a sai manzo Allah ya kawo wannan hadisi fa inna ma alaka man kana qablakum كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم سابانين سكا أنباوين كما سي الله يسوك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا قولنا لسكا إيماني وبالتنبيه تنبيه ونسى أبو بوا إن أكا بينا مكسو to ran ko zai bace wani mutum ya ce ya rasulullah aina abi manzo Allah ya ce abuka fil nar kamar yin wannan tambayar ba ta da ka ce ina baba na yake tana da amfani manzo Allah ya ce huwa fil nar tawda ina baba na manzo Allah ya ce yana wuta tambaya ta ba fa'ida saboda abin tambayi manzo Allah ya ce dan wuta ne wani ma ya kara to kaga irin waɗannan tambayoyi ko ka ce ina wane yake ka zo kana cewa wane ba mutumin kirki ba ne wane sai wani ya ce wai malam wane ina yana ina wane ya mutu mutumin banza ne yanzu yana ina irin wannan tambayi ba ta da amfani ni ne na ce ni mai irin aiki ka za mutumin banza ne dan mutane to wane ma ai ka ji na ce ni mai aiki ka ya rage gare shi an ka za ka tura ya wuce ka je ka tura amma dai ni na gaya ma cewa duk mai aiki kaza na mugunta ɗan mutum ba shi kenan ba amma ka tambayi ni shi kan wana ba wani wannan tambayi ba su da amfani waktilafu ma ala anbiya'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kuma sabanin su akan annabawan su tambayar da aka hana ita ce tambayar da ba ta da fa'ida kuma tambayar da ake tsoron cewa in ka yi ta a zamanin wahayi na sauka in aka gaya ma hukuncin zai bata maka rai amma yanzu komai ya riga ya zo daidai ta abin da ya shaye addinin ka sallar ka azumin ka zakar ka hajjin ka zamantakewa ka da iyalin ka da mahaifanka da mutane da kasuwancin ka ka yi tambaya game da shi in dai tambayar mai fa'ida ce in dai abin zai faru ko yana faruwa a cikin rayuwarka ya kamata ka tambaya barin kashin cikin ciki baya maganin yunwa sannan yana daga cikin tambayoyi malamai suka ce tambayar da ba ta da kyawu tambayan ayoyi waɗanda suke mata shabihat ayoyi masu rikitar wanda Allah ya ce babu wanda ya san ma'anar sun shi min wa ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat akwai waɗansu ayoyi waɗanda suke masu rikitarwa babu wanda ya san ma'anar su sai Allah la ya'lamu ta'wilahu illa ba wanda ya san ta'wilin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala dole ne waɗannan ayoyi kamar waɗansu ayoyi masu rikitarwa ba su ba a bukata da zai tambaye su muna gane ku kamar yadda aka tambaye imamu malik wani ya zo ana karatu kawai sai ce ya imam ya ce mai imam malik arrahmanu ala al'arshi stawa an ce allah ta'ala ya ɗaukaka a kan al'arshi kai ba stawa gwada mu mu yane ya ɗaukaka a kan al'arshi ana kamar muna karatu ka kawai sai wani ce malam yana da tambaya irin wannan ba ya da amfani ka bari in an yi karatun abin kai baka gane ba sai kai tambaya ce amma bayanin waɗannan hukunce hukunce yana daga cikin abin da yake rikitar da addinin mutane imam malik ya ce to ɗaukaka dai sananna ce amma yaya Allah ya ɗaukaka wannan babu wanda ya sani tambayar irin wannan abubuwan kuma bid'a ne yace kuma kai yana ganin ka mutunan banza ne akida wacce yake tambaya amma sigar da ya zo da tambaya akida rikici yake nema wajen kai dan bid'a ne hukun mutum ne kai wace da Allah ko koyi da koyi da shi daga makarantar kai fara zuwa saboda haka in za a tambaya to ayi tambaya mai fa'ida ayi tambaya mai amfani kai tambaya abin da zai gyara maka addini to yana da muhimmanci yana da gudunmuwa da taka rawa da yake a cikin addinin ka to kai tambayar ka amma abin da ba zai gyara maka addinin ba ne ko kana tambayar wasu abubuwa wani malami ya ka tambaye shi wai yaya annabi Isa ya sallah abin da duk ba ta da fa'ida Allah ya ce dai ya gaya mana cewa annabi Isa ya ce an ce tsaye da sallah wa ausani bis salati Allah ya mana wasiya da bi da tsaye da sallah ya yayi ba rukun irin tamu ce in irin tamu ce to ne ne kake so ka gane in irin tamu ce aka tambaye shi yaya annabi isa yi sallah ce kai kana nan yunwa ba ta shi da kake tambaya annabi isa yi sallah kuma cikin ka ta shi in ka sa annabi isa yi sallah bi za Allah so ke kai imani da cewa annabi isa Allah ya yi mai wasiya da ni da tsaye da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana waɗannan abubuwa saboda mu shiga cikin hayyacinmu mu san abin da muke yi mu san addinin mu tsararren addini khilafun ala anbiya da saba wasu annaba su ba su amsa su kuma su yi su saba su kiyan aiki da amsar da aka ba su kaga ba fahimta su ake an gaya maka hukunci da ya aiki rawahu bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam na'am ɗalibu yare ne yanzu muka yi magana tambaya wani ya ya ya jima da sunan tsara sunan da ya rabu suna ne na tun babu kakan ka yake nuna tun babu kakan kakan ka yake nuna sunan mata annabi ibrahim ne mun da kike mata annabi ce ba shi ka an tambaye ka me sunan mata annabi ibrahim ne kike nan me ma'anar annabi ibrahim mata ce ko mai ma'anan mai ma'anan abin nan mai ma'anan Muhammad Salisu wannan tambayi ne ita saratu ba sunan da saratu da larabci ba saratu da baushi ba ya bada nan ba ya yi saratu kawai in ya tashi ma sai yi da ake saratu kawai muna gani ba sarratu sarratu balarabe yanzu ne yana bari za ka jera hudu gari fakewa yanzu ne ka ce sarratu sarratu sarratu ramun shadda ke gari inda ƙur'ani ne sai an mata ja kamar yadda ake cewa wala ba ja shi da za a sayi ƙur'ani amma da yake larabci ne sai a ce ni sarratu in ba ko cewa za a yi sarratu No. wadan balan da yake bado a biya shi ko kudin sun halitta malamai sun yi sabani irin wannan kudin wasu suna ganin haram da halitta ya ci wannan kudin saboda wasa ce wanda musulunci bai yarda da ita ba kuma suna ganin wasa ce tun da dai ita wasan ba haramun ba ce ba wani ake zaki ba ran ana buga ta ba ba wani abubuwa ake ba ba wasu ashir ake ba ba wani abaki ko ba ba caca ba ce suna ganin ba ne wallahu ta'ala yana neman addu'o'in neman tsari ka karanta suratul fatiha yana daga cikin surorin da za su ke tsari kare izinin Allah ayatul kursi in ka yi karatun suratul bakara ka nufi karanta ko kuma ka takaita ayatul kursi da karshen suratul bakara amanar rasulu har zuwa in sun lalin kawai ta fi yin suka ɗauki karanta ya kura wuzai sun shi ga waɗannan karanta karanta su sayi da mulki ko kare yawan karatu su domin Allah su mana wata ala ya kiyaye da kuma doyi da banza Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda nan domin karanto su da yawa sai ka zo ka koma zuwa ga babu haddoyi za ka ga waɗannan haddoyi da wani tsari na'am Baka ji abin da muka ce mutum bai samu ruwan da za a wankan jaraba ne muka ce ne, wani ku sauraron karatu ne. Yana yawan mahaifin nan mutuwa. yawan yawan mawarkin mutuwa yake ana so a gaya mai adda da zalunci yana yawan mutuwa ce da shi a shirya ka kusa mutuwa Saura kiris, tana da wasiya ga yi kawai. Mai yiwuwa kana yin tanis, kana yawan yi saboda tsoron tanis. Mai yiwuwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da kai ita ne cikin kwanan. Ma mutuwa za ka yi koyo kudu, ko kayan mawarki ko ba ka yi mutuwa za ka yi. Yanan tana yiwuwa ko dan kana tsoro ne kake yawan ganinta, ko kuma Allah ta'ala ne ke son kada alkhairi yake nuna wa cewa ba, ka tuna wata rana ba kana, ya kamata ka shirya. Na'am. ba dole a kira sallah ba an taba sallah ba kiran sallah sallolin da ake gabewa dole sai an kira sallah an taba sallah ba kira mata sallah ba dole a kira sallah ba ko ta farko dole a mata kiran sallah in magariba ce da isha'i za a gani in azawar ce da nasar dole a yi ma azawar dole a yi ma magariba kiran sallah ko in ya so ita isha'i akwai sabanin malamai zance mafi inganci ba sai an kira sallah mazala ya shayi ya haɗe sallah da sallah kiran sallah ɗaya kawai ya shi ba tare da sallah ta biyan mutu kiran sallah kamar wasu mazabobi sun nuna cewa an so ita ma wannan sallar ta biyu a don jinkirta ta daga ta warko a kira sallah ƙasa ƙasa ta da sallah wallahu ta'ala ala kowace shekara mazala ya duniya kowace rana ce mazala ya duniya mazala ya rasa ranar litani irin ranar da aka yi ko irin wanda ranar ya rasu kuma da wurin haihuwar shi akwai sabani abin nan ranar ba wai ranar litinin ya rasu amma litinin nawa ga kwana nawa ga wata wurin haihuwar shi na hannun sabani wasu ce tara wasu ce goma wasu ce sha ɗaya wasu ce sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas maganganu da yawa amma dai ya tabbata litinin ya rasu kuma litinin sha biyu ga wata shi wurin rasuwar shi an riƙe amma wurin haihuwar shi ba a riƙe ko ba haka ba saboda lokacin da aka yi shi ba kowa ya san wane ne aka yi ko ba haka ba mutanen da maka yin mutum inda ba san wane ne ba sai a rike yana a rike wata yunwa ya ce ranar ta ne ko wani abu wani babban abu da aka yace ranar shi ne aka yi amma ba za a dat din a ce ranar kaza ga wata ba a yi rike to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada mutane alamomi amma dai ba wanda yake cewa wane amma dai an ga alamomin cewa wannan babban mutum ne radda aka yi shi an ga alamomi da yawa sun bayyana abin da yake nuna cewa babba ne ko ruwayoyi da yawa wanda suka ce inda aka yi shi makka gaba ne haske ne kuma hasken sai da ya haska ba kudancin makka ko kuma a kudu maso gabas sai da ta yi haske wasu gidaje da kuma suke arewacin makka su masu da suke haske ƙasar sham wutar ƙasar farisa wutar da ake bauta ba taba ganin mutuwar ta ba sai rana yi wa manzana wuta ce an mera ta ita ce allah kawai za ga ɗin ta ɗauki hankali ya tashi duk inda ake kunna ta abota mata ranar mutuwa ta duk cikin ƙasar gaba ɗaya duk inda aka tambaya sai a ce ta mutu da ta taba zuwa ba ta mutuwa sai ba ta mutuwa ita ba a barin ta mutu amma nan nan gaba da inda ta kau sai ta dauki wuta ce irin ta a ci bangal da wutan itace wanda dai za a kunna zuwa ana mata irin yadda za ka ga abin nan da indiya yana yi yana na masu da na masu yana yana duka mace irin wannan ta mutu sai da aka tara bokaye bokaye suka ce wani babban al'amari ne wani babban al'amari ne zai faruwa duk ƙoramin da suke siriya abin nan iran a farisa wani duk suka ƙwai gulabi manyan ruwa duk suka tsaya ruwa suka ɗauke ɗaf kamar babu ruwa ce hankali ne ya tashi ana musu gargaɗi da zuwan manzan Allah cewa hoton wuta ta ƙari hoton gumaka ta ƙari annabin ƙarshe ya zo madadin waɗannan riwayoyi ana karanta su ne ba su da madogara da take da kwana malamin malaman sira tun daga ibn ishaq ibn hisham waɗanda suka fara rubuta sira nan da shekara 1200 duk sun baɗi duk sun baɗi waɗannan labarai amma dai isnadi baya da labarai ne na irin kunne ya ga mutane Allah ta'ala ka kira sallah 我觉得这个。